أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin na kulasar ta'azimul ilm jiya mun tsaya akan ma'aqidu samin ko tasir tasir an yi tasir yana asabar kula ilmi da amulan wa ada'an da mun gani yadda wato za a ɗau haƙuri akan neman ilimi bada shi kuma da ɗaukan shi kuma yau insha Allah zan mu tashi al-maqidu la'aisha wato ma'aqid shishike ko fasuli na wato abin da ya shafi goma a cikin wannan littafin na ta'azimul ilmi wanda suke nuna mana abubuwan da ya zo wato game da abin da ya shafi girmama ilimi talibin al-qayyim fi kitabihi madarijus salikin imamu al-allama ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafin shi madarijus salikin yake cewa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi ai ladabin mutum shine wato kamar wani mutum na wato sa'adashi wato abin da ya shafi ribautar shi da kuma samun wato abin da ya shafi wato raban shi duniya da lahira ko kuma akan abin da ya shafi ilimi ladabinka shine zai sama maka wato abin da zaka samu rabo wato na cikin ilimi ilimi duk yanda yake dole da ladabi kamar yadda zan magana yace wa qillatu adabihi kuma wato karancin wato ladabinka akan abin da ya shafi ilimi ya ce shi ne unwanu shikawatihi wa bawarihi wato shi ne wato alama ko kuma wani unwani na taɓewar mutum wa bawarihi da hallaka shi bawar nan hallaka can Allah ya ce wa kuntum qaman bura kenan halaka kenan adabinka ladabinka shine yake nuna mana cewa eh wane tabbas akwai alamun rabo a tare da shi wajen neman ilimin shi rishin ladabinka wajen karatu shi yake nuna cewa wannan taɓewarka da halakarka da cewa wannan neman ilimi da kake wato babu wani abin da ya shahi abin a zo a gani da zaka samu malam yace ba mastu jilibal khairu dunya wal akhirah bi misli al adab ai babu abinda wato zaka zai sa ka samu abin da ya shahi alkhairai na duniya da na lahira fiye da abin da ya wuce ladabi idan kana da ladabi zaka gani alkhairan duniya da na lahira ka samu haka wala stujli ba hirmanuhuma bi misl qillatil adab idan ya zamanto bakka da wato adabi to yana cancanta ma ka samu wato abin da ya shahi wato ka kasa samun wannan abin da ya shahi alkhairai na duniya da na lahira yake cewa wal mar'u la yasmu bi ghairi al adabi wa in yakun za hasabin wa nasabi yace ai mutum la yasmu ba zai daukaka ba sama yasmu sumuwan daga daukaka gina bi ghairi al adabi ba tare da abin da ya shahi ladabi ba ba ta inda za a yi ka daukaka baka da ladabi ce baka da ladabi kuma ka daukaka yace ai wa in yakun koda ko ya kasance za hasabin wa nasab ya kasance wato wanda yake yana da abin a zo a gani ɗan dangi ne yana da nasaba to ba ta yadda za a yi wato ka samu wato abu sai in ka yi wato za ka samu dangantaka wato batta maka amfani dangantaka batta maka amfani sai dai in ka zamanto kana da ladabi to da shine za ka ɗaukaka wato ya zamanto ka samu abin da kake so ba da ya ce wa inna ma ya sulhu lil ilmi min من تعدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه yace kadai kusan da cewa ya suluhu lil ilimi yana cancanta ilimi yana cancanta gawa man ta'addaba bi adabi wanda ya ladabtu da ladabban shi bakka da ladabban ilimi ka zo kana neman ilimi kawai aikin banza ne kai daga karshe ba wani samun abin da kake nema zakai dole sai da ladabi tukun zaka samu ilimi yace ilimi baya cancanta game da mutumin da bai ladabtu ba da ladubban ilimi a karan kanshi kai kanka kamar yadda jiya muka ce a samu siffa ta wato abin da ya shahi ɗalibin ilimi a tare da kai a samu nutsuwa a tare da kai kana tafiya lahiya lau ba wani hayaniya a tare da kai yace fi nafsihi wa darasihi da darasin da kake zuwa ka ɗauka karatun da kake ɗauka a samu kana ladabi kana ladabta karatun idan a littafi ne gare ka kana ladabi da littafin in ka zo ba zai zama to ko ina a ɗaki in ka zo ka shi littafi haka ko kuma zaka zo da shi ka lullumke shi ka sa shi aljihu ko kuma zaka ta yi makaranta baka tsabtace ba ma kayan karatun naka barantana ya zama to ka girmama su haka samu ilimi ya ce wa ma'a shefihi haka tare da abin da ya shahi wato malaminka wanda yake koya ma karatu dole ya zamanto kana mashi ladabi ko da ku kahi shi girma ko da ku kahi shi girma kuma ko da ku abin da zai koya maka wato kai da za a kawo ka wajen zaka iya koyar da wannan abin to dole ka ma malamin ka ladabi idan kana so ka samu ilimi shi wannan ladaban da zai shine zai zamanto ka samu wato abin da ya shahi wato ilimin ya zo maka ta yadda ake so saboda san magani irin yadda ya kawo mana maganganun magabata wato aka hakar malai ne ya ce ala yusuf wa qarinihi da kuma wato abin da ya shahi abokin shi abokinka na karatu dole ku ringa girmama juna dole ku ringa ladabta juna kowa ya ringa ma kowa ladabi kowa ya ringa ma kowa ya ba kowa haƙƙin shi cancanta da abin da ya dace da shi kada ya zamanto wannan karinin ka ne wajen neman ilimi ka zamanto koda da wasa wato ka ringa gani mishi wani abu wanda zai bata mishi rai wannan bai dace kwata kwata kwata bai dace ga ɗalibin ilimi idan kana da wannan siffa to ka yi ƙoƙari ka gyara idan ya zamanto kuma kai kana tare da wanda yake da wannan siffai to kwatanta mishi bayya daga cikin ladabi na neman ilimi ya zamanto babu ladabi tsakankaninka da abokin karatunka saboda ilimin ba zai zamna ba kai lokacin da ake so me yasa malam zan mu gani na manta ma kaji mana wani ya kawo mana wato gashi nan na goma sha biyu ce ittihabu suhbatu salihah lahu neman ilimi ka zaba mishi aboki wanda yake nagartacce wanda zaka yi abota da shi ya taimaka maka kai wanda kake da aboki wanda kuke tare neman ilimi kullum me ake so a tare da ku so ake kawai ya zamanto wato maganar da za ku huto wani ya yi koyi da ita maganar da za ku huto daga bakin ku ta zamanto ilimi ne za ku amfanar da junanku ba wani abu wanda yake a wulakanta wani ko kuma a kai mutuncin wani ko kuma ya zamanto wanan nan da ya zamanto ya ga kaza kai tsaye a ce a'a ba haka nan bane kaza da kaza ba tare da ladabi ba zan zo in ga fahimta ta akan ilimi misali masala in ce a'a kaza kaza ne bai daga cikin ladabin ilimi kai wanda muke tare da kai ka ce kai wannan ba haka nan bane ba wannan kaza kaza ne a'a hanya mafi sauki ya zamanto ka kawo min da salo wanda zan karba wanda la'alla wanda zaka zo da zaka gayi mini da hanya mafi sauki hanya wadda take mai ladabi ce a'a wane da kace kaza fa akwai hadisi na annabi da yace kaza da kaza da kaza da kaza kai tsaye abin ya zauna maka kai kaga kun yi istifada kai kuma wanda ka sanar da shi da irin wannan hanya sai ka tuna ho wata rana muna zamne wane yace kaza na tuno da wannan hadisin na gayi mishi kina kaga kai ma ya zauna ma a kanka shi ma da da ka gayi mishi ya zauna ma a kanka shi yasa zan mu gani a can gaba malam zai yi fasali na na muzakara ta abin da ya shahi iri yanzu da za ku zo ku zamna ku sa littafi ku ce za ku yi muzakarar shi za ku yi muzakara shi miye muzakara zan mu zo mu karanta muna tahiya muna fasarta kowa yana gayin mu ya fahimta daga wannan littafin zaka gani littafin ya zamu kai abin da ka fahimta ni ban fahimce shi ba kai ma abin da ka fahimta ni ban fahimce shi ba ni abin da na fahimta kai baka fahimce shi ba da yanda zan huddo ma abin da na fahimta wannan ya huddo abin da ya fahimta wancan ya huddo abin da ya fahimta sai ka gani an samu abubuwa ka samu abubuwa ka tashi da fikira da abubuwa wanda suke da yawa yanzu zaka gani wani misali ka tayi wajen wane yana karanta arba'una hadisi ka saurara bai hana ka tashi da littafin da ka koma wajen wane shi ma yana karantawa ka karanta ba wai dan wane ko kare na ilimin shi ko wane dan binciken shi kaɗan ne ko kuma wani a'a dan ka samu wata fa'ida shi wancan wanda ya koya ma arba'una hadisi tana yawa lokacin da ya zo zai koyi karantar da kai da abu da sharhi guda ya dogara la'alla in ka je wajen wancan shi kuma yana da wasu shiro wanda wannan bayyana su ya karanto in ka je wajen wancan shi kuma yana da fanni akan wanda duka wa'annan basu da su ba a taru ba aka zamanto guda a wajen ilimi yanzu mutum ya zo ya karanta ma hadisi ya koya maka shi da fasarar shi a minti biyar ka gane wani ya zo ya karanta ma shi da fasarar shi a minti goma kaga ka ƙara samun wasu abubuwa wani he ya zo awa guda za a yi akan hadisi guda yana kawo ma duk abin da yake da ta'alluki da shi kuma duka hadisin ɗaya ne matanin guda ne amma mene ka gani binciken su ne da karatun su da fahimtar kowa da yayi wato zaka gani ta sha bamban sai ka zamanto ka samu fa'ida da yawa to dole ya zamanto amma me zai kawo he dole he da ladabi ba na zamanto ba cewa dan na tashi zan je wajen karatu wajen wani aboki na ko kuma zan mu zakara da wani aboki na bun mu girmama junan mu bun mu ladabi tsakankanin mu bun mu ba ma wan karatun ma da zan yi bun ba zai amfane mu ba saboda babu ladabi a tare da shi kenan shi dole sai da ladabi malam yace kala yusuf bin al-husaini yusuf dan husaini yake cewa bil adabi tafhamu al-ilma kaji ko yace da ladabi ne zaka gane ilimi ba ta yadda za a yi ka gane ilimi baka da ladabi da ladabi ne zaka gane ilimi wannan haka ne yake cewa li'annal muta'addib saboda shi wanda yake da ladabi yura ahlal lil ilmi fayabdhulu li'anna al muta'addiba yura ahlal lil ilmi fayabdhula fayabdhul ya rubuta lahu fayabdhula lahu wa qalilul adabi ya'zu al ilma an yadhi'a indahu yace saboda shi wanda yake al muta'addib mai ba da ladabin yace yura ahlan lil ilmi fayabdhulu zai gani wane cikin ɗalibai misali da su zo eh wane wallahi yana da ladabi nan da nan zai fahimta wane zo zo ayi karatu ko da yaushe akwai wani duk lokacin da yazo ya ce maka ayi karatu zaka tsaya ka yi koya mishi karatu saboda me kaga yanda yake da ladabi yanda yake neman ilimin da gaske yanda kana gayi mishi wannan ilimin yana shiga kanshi amma wanda ba shi ba qalilul adabi yu'azzu al-ilma an yadhi'a indahu shi wanda yake da bai da ladabi kawai kai tsaye ka zo ma kawai ka sani wannan ilimin an karanta mishi la'alla ya tozarta a wajen shi ba zai fahimta ba yadda ake so kawai wahala ce zaka ba ma kanka shi sa wani ya zo ka gani kawai an je ka ka dawo ko kuma an zo ka gani ba ai ba ko kuma da yawa zaka gani wasu idan suna karantarwa suka zo karatu zaka ji an ce ma ina wani wane bai zo ba wane bai zo ba wane bai zo ba ko kuma in aka zo in karanta masa ake kaji ya ce wane karanta ko kuma in wane yana nan zaka gani ko da shi kaɗai ne ya zo za a yi karatun ko da ko wasu ba su zo ba to wannan duka yana nuna alaikum salam abin da ya shahi ladabin mutum malam yace wa min huna yace yana daga wannan kana salafu rahimahullah rahimahumullah ya'tanuna bi ta'lim al-adab kama ya'tanuna bi ta'lim al-ilm yace daga nan ne salafu salih magabata na gari suke ba da kulawa da kaimi wajen wato koyon ladabi ladabi kamar yadda suke ba da kulawa wajen koyon wato shi ilimin karan kanshi malam yake cewa qala ibn sirin ibn muhammad ibn sirin yake cewa kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma sun kasance suna neman sanin shiriya kamar yadda suka kasance suna neman ilimi bal yace bari dai inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allum ala ta'allum al-ilm bari dai wasu daga cikin magabata suna gani kahin ka fara neman ilimi ma ka je ka koyi ladabi yasa ba a nan zaka gani mafi yawa a karatun mu na zaure zaka gani ake karanta da kai da harko ta'limul muta'allim uban mara uba ka san ladabi tukun kahin ka fara neman ilimi ka san ya zaka zamna da abokinka na karatu ya zaka zamna da malaminka ya zaka zamna da littattafanka ya zaka zamna da karan kanka ma a wajen neman ilimi dole sai da ladabi yake cewa قال مالك بن أنس لفتى من لفتى من قريش Imam Malik dan Anas da yake faɗa ga wani saurayi daga cikin Quraisha yace ya buna akhi ya kai dan uwana yace ta'allamul adaba qabla an tata'allamal ilma kaji ko yace mishi ka san ladabi kafin ka san ilimi ka je ka karanci ladabi tukun ka je ka koyi wato ilimin wa kanu yuzhiruna hajatuhum ilaihi sun kasance suna bayyana bukatar su ga zuwa ga wato wannan ladabin malam yake cewa kala muhallad bin husain bin mubarak yawman muhallad bin husain ya faɗa ga ibn mubarak wata rana yake cewa nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaj minna ila kathirin min al-ilm yace mu da ka gan mu nan wallahi masu matukar bukata ce mai yawa ga ladabi mun yi bukatar ladabi fiye da yadda muke bukatar wato abin da ya shafi ilimi mu je mu fahimci ladabi tukun mu kafin mu fara wato abin da ya shafi ilimi malam yace wa kanu yusu ya- eh, wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna bihi ilai sun kasance magabata suna yin wasiya game da a roƙi- a koyi wato ladabi haka suna nuni zuwa ga wato wannan koyon ladabin qala malik imam malik yake cewa kanat ummi kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li mahaifiyar shi ta kasance tana nada mishi rawani sannan ta ce mishi izhab ila rabi'a ka tahi zuwa ga rabi'a yani tani ibn abi abdurrahman dan abi abdurrahman faqih ahli madina wato fi zamanihi wato masanin fikihu na mutanen madina a lokacin shi yace fa ta'allam min adabi qabla ilmi yake ce mishi malika je ka koyi daga ladabin shi kahin ilimi ka je ka koyi ladabin shi kahin ilimi kahin ilimi yace wa inna ma hurima kathirun min talabatil min talabatil asr al ilma bi tadhi'il adab malin yace ka san da cewa kadai wato an haramta ma da yawa daga cikin ɗaliban wannan zamanin me aka haramta musu ilimi saboda me bi tadhi'il adab saboda sun walakanta sun tozarta ladabi babu ladabi a neman ilimi kawai haka ne ake tahiya kuma yadda muka ce ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza domin dole wato ilimin da kake nema ma wato za a haramta ma wato ba za ka samu ba ashrafan laisu bin sa'ad ala ashabil hadith laisu bin sa'ad ya zo zuwa ga mutanen ma'abota hadisi bara'a minhu shay'an ka annahu karihaw sai ya gani wani abu daga cikin su wani abu a cikin su kamar ya kyamaci wannan abin faqala yace ma haza menene wannan kamar ku kuna kiran kanku ɗaliban ilimi ɗaliban hadisi a same ku kuna aikata irin wannan abin ya ce antum ila yasirin min al'adabi ahwal minkum ila kathirin min al-ulum ya ce wallahi ku dinnan ne ila yasirin min al'adabi zuwa ga kaɗan daga cikin ladabi ya ce ahwaju minku shine mafi matuƙar buƙatar ku ila kathirin min al-ulum zuwa abin da yake mai yawa na ilimi wato ladabi kuke bukata kafin ilimi bai yiwuwa ya zamanto kamar yadda muka faɗi bakka girmama malaminka bakka girmama abin karatunka bakka girmama kanka bakka girmama abokinka wanda kuke karatu ka ce kuma kana neman ilimi ka samu wannan ilimi bai yiwuwa wahala ce kake wasan ka dawo ka fara wato abin da ya shahi ladabtar da kanka da ladabi ya zaka ringa magana da malaminka ya zaka ringa magana da abokinka na karatu ya zaka ringa magana da wasu ma wanda suke ba abokanka na karatu ba sai ya zamanto wato ka samu ilimi mai yawa malam ya ce fa ma za ya kodo lais ya ce kai lais ne zai fada laura a hala kasirin na tullabin ilm fi hadal asir ya ce mi zai ce da ya gani halin wato da yawa daga cikin ɗaliban ilimi a wannan zamani malamin nan yana nan a raye shi ne yake wannan magana to yanzu da lais ya dawo yanzu mi zai ce ma ɗaliban ilimi a yanda kowa kawai ya yake birniya ka je wajen malamin ma kai kake ganin wato daga an yi wuwa ka ce aka yi malamin nan gashi nan ma daga internet yanzu ya dauke shi kaga ka gani gashi nan gashi to kaga karshe ne a a amine ne kaza da kaza da kaza shi ladabi ladabi ake fara koyo ka wai da kake zuwa neman ilimi ni magana yanzu nan ce muku da Allah wani ya zo zaka je neman ilimi wajen malamin wani la'alla karatun da malamin yake kai kanka in aka zamna a gaban shi zaka iya karantar da wannan littafi to miya ake so albarkan majalisi ka samu fa'idar da zai kawo la'alla yana da pedagogin misalin ma'aluma la'alla yana da wani abu wanda kai baka sani ba kenan ya kawo ka fahimta ka ƙara da fahimtarka sai ka gani an waye gari kai lokacin da ka zo zaka ba da ilimin ka gani abubuwan da zaka fahimtar da al'umma yana da yawa kenan shine ba wai na je ba a a wannan ni ke sha na huce da wannan littafin wannan littafin kai kawai a bari wajen so nawa muka sarke shi a nan? ni kai na so uku na sarke shi kaza da kaza da kaza da kaza kaga tun daga nan zaka gane akwai illa ta ladabi a tare da kai ladabi wajen neman ilimin ladabi wajen wancan malamin ko kuma ladabi da abin da wato kake karatu wato na wannan ilimin. a gurguje kenan wannan wato na asali na goma yana karantar da mu kenan mutum ya lazimci wato ladabi game da abin da ya shahi wato neman ilimi wanda ya ce almanati dil hadi ashar makid na goma wato sha ɗaya malam yake cewa siyanatu ku siyanatu la ilma amma ya shi wato kiyaye ilimi game da abin da zai tozarta shi mimma yukhaliful muru'ata wa yahrimuha na daga abin da yake saba ma wato muru'a kuma abin da yake tozartar da ita ya bata ta gaba ke da kiyaye ilimi da wanda kake dalibin ilimi dole sai ka kiyaye ilimi sai ka kare ilimi yasa yace man lam yasunu da ilma lam yasunhu al ilmu dukkan mutumin da bai kiyaye ilimi ba ilimi ba zai kare shi ba zai kiyaye shi ba ilimi ka kiyaye shi ya kare ka ka kiyaye shi ya kiyaye ka ba ka kiyaye shi ba zai kiyaye ka ba falau anna ahlal ilmi sanu husanahu wannan sha'iri yake cewa da ma abota ilimi za su kiyaye ilimi sanahum da zai kiyaye su walau azzamuhu fi nufusi la uzima da sun girmama shi a cikin zukatansu da ya girmama su walakin sai dai a hannu sun wulakanta da shi fa hannu suka wulakanta wadanna su suka daudada kenan shi ilimi ka kiyaye shi ne kiyaye kuma wannan ilimin da ka ɗauka kai da kake kiran kanka ka ɗalibin ilimi yanzu ka zo kai wani abu wani tasarrufa to duka za a muku zubin goro sai a kai gasa kuma kiran kanka ɗaliban ilimi ga lura yayin da wannan ga lura abu na muru'a ka kare mimma yukhalifu muru'a abu na muru'a muru'a miye mutunci mutunci kada a same ka bakka da mutunci me baka da mutuncin za a same ka bi wannan titin kawai ka ji wani daga can ya yi ihu kai ma ka yi ihu kuma ka ce ɗalibin ilimi ko kuma a same ka kana yin wani abu wanda irin wanda suke sharholiya suke ko kuma a same ka wato ka yi wata shiga a ganka da katanan a ganka da sarka a ganka da wannan kuma ka ce kai ɗalibin ilimi to ka gani duka abubuwa na muru'a suna komawa kan me ake ce kan wuri kuma da kan mutum akwai wanda in yayi wani abin ba ba wannan bane amma a wani lokaci kuma in yayi wannan zai zama ya saba ma mutunci yanzu misali mu dauki misali yanzu malam Iliya a dauka kawai juma'a sai aka ganshi da sunki ya hawan bai menene wannan misali ka ganshi da kanki in yawa da inna alhamdulillah na gaba gaba ka san sabko shi ne ce malam malam malam yadi saboda ba a san ba ka je ya faɗi wani abu ne saboda ne a matsayin shi a matsayin shi a lokacin da yake bai dace ya yi wannan saboda zai saba ma mutuncin shi ba mutuncin shi bane ka gani wata yanzu misali ko a gan shi ba hula ma wani ya yi magana hula ma wannan ya yi magana kai amma yanzu in ka zo ka sa kayan ka lafiya lau lafiya lau wani ta sai sosai kayi in kuma sai ka gani malami ne babba ya ce masha Allah wallahi kayan ka sun yi kyau da sai ma in ka bar shi daidai isnis fusak bai yi ba isbari to amma in ka zo da wando irin na likita dakta likita to ka gani ta ya kai isbali wando hannu to ka ga wannan ya a cewa na fa yana kiran kanshi da aliyu wannan shi baka gyara siffaka shi hawarin ru'a mutuncinka mutunci kuma na wane da na wane da wane sai ya zo ya yi wani ake cewa in wani ya yi ya yi rawa aka taba wani in ya yi kashi zai sha to haka ne mutunci to kai ma ɗalibin ilimi ka kula ka kula wato a kowane yanayi menene in kai zai taba mutuncin ka menene in kai ba zai taba mutuncin ka kuma ba sai an gaima ba kai kanka ka sani lokacin da ka zo zaka yi abin nan zaka yi gani deja wata shakka zata zo maka zata zo maka wani abu sai ka dauki ka'idar hadisi da amma yuribuka ila ma la yuribuka kada ka zo a kawai he kai kawai kai kuruciya kake yi waye da waye da waye kai kaza da kaza to da yawa duka yana daga cikin irin halin mu wanda zaka gani abu ne bai dace ba a ce kai kayi shi a matsayin da kake ka riga ka wuce wannan ba a ce ba abu haramun ne a wannan lokacin misali in ka yi shi amma dai zai zama ya taɓa mutuncinka ya taɓa mutuncinka ya taɓa mutuncin wato irin ka wanda suke kiran kansu ɗaliban ilimi ko kuma wasu daga cikin malaman kenan shine malam yake bayani qalahu yace a shafi imamu shafi ya faɗa yace wa min ajli bil wa min wa min wa man ahalla bil muru'ati bil wuqu'i fi ma yashunnu faqad istakhaffa faqad istakhaffa bil ilmi فلم يعظمه ووقع في الباطل فتقتدي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه yace mutumin duk mutumin da ya zamanto ya tozarta mutunci ya faɗa ga abin da zai tozartar da wato wannan mutuncin nashi ya ce faƙari su ta kamfal to ya kaskantar da ilimi ilimin nan da yake kanka ilimin nan da kake ɗauke da shi ka kaskantar da wannan ilimi imamu malik ya aka bada aka ce in zai zo ya bada da hadisi sai ya ci ado ya yi ƙawa ya ce sauwa ya furta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to kai zaka je ka bada ilimi kuma ka yi wata shiga wadda bai dace ba a ce kai wanda kake ɗauke da wannan kayi ba wannan dole abu ne wanda ya kamata wato mutum ya diba ya ce falam yu azimahu ya ce bai girmama wannan ilimin wa waka fil batalati a hakika ya fada a cikin wato batsala idan aka ce batsala dukkan wani abu wanda zai shagaltar da mutum wanda bai da amfani batsala kawai ka shiga cikin batsala ya ce fataktari bi hilhali ila zawa ismil ilmu an halin wannan da ya shigo ce wannan sai ka ya wajabta ya cancanta a ɗauke sunan ilimi tare da shi babu ilimi tare da shi saboda ya saba ma muru'a ya saba ma abin da ya shafi mutunci kala wahab bin munabbih wahab dan munabbih yake cewa la yakunu al-battal min al-hukama dukkan mutumin da ya zamanto wato yana babbal ne mutum ne wanda ya shagala da dukkan abubuwan da basu da amfani wanda bai dace ba yayi yace min la yakunu min al-hukama ba zai gazance ba daga cikin wanda suke masu wato hikima masu wato abin da ya shafi ilimi yace wa jima'ul muru'ati kama qalahu ibn taymiyyah al-jadd fil muharrar yace gamamman abin da yake na mutunci kamar yadda ibn taymiyyah al-jadd wato kakan ibn taymiya kenan yace wa tabi'ahu wa tabi'ahu hafiduhu bi ba'd fatawi ibn taymiya guda biyu ne akwai al-jadd akwai al-hafid mai majmu'ul fatawa wanda kaji ana ta shaykhul islam ibn taymiya shine al-hafid shine jika shi kuma wancan babban shine al-jadd shine yake da littafi wanda yake al-muharra yake cewa isti'malu ma ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu menene mutunci menene muruwa yace isti'malu ma yujammiluhu wa yuzanni wa yuzayyinu ta shine aiki ko kuma yin wato amfani da abin da zai kawatar da kai zai adanta ka a dukkan komi ba a ce ba wani hobe da mutunci ko kuma wani wani abu kuma kan nisanci dukkan abin da zai daudada ka da zai tozartar da kai dukkan wani abu wanda zai zamanto ya dauɗa aka ka nisance shi ko zai tozartar da kai ka nisance shi ne ake cewa mutunci inda arafa yace kila li abi muhammad sufyan bin uyayna an faɗa ga sufyan bin uyayna kadistan banta min alquran kadistan kadis tanbatta min alquran kullu shay'in fa aina almuru'atu fi yace hakika a cikin alqurani duk kai istinbadin dukkan wasu al'amuran to yi mana istinbadi ina muru'a sai karanta wannan aya yace khudul afwa wa amru bil urfi an yarda an jahilin ka dau hakuri kai umarni da kyakkyawa yace ka juyi ka kauda kai game da wawaye kamar inda Allah subhanahu wataala ya faɗa yace anan zaka gani ai ita muru'a da aka ce dukka gama wasu abubuwa wanda suke adanta ta ina an umarce ka kenan ka ganin da za a ce khuzul afwa wa amru bil urfi umarni ne duka aka maka wa a'rid an jahilin shi kuma wato na hayi ne kenan shi yayi istinbadi da wannan yace fa fihi al muru'a a ciki akwai wato abin da ya shafi mutunci wa husnul adab da kyakkyawan ladabi wa makarimul akhlaq da kyakkyawa wato kyawawan halaye malam yace wa man alzam wa man alzamil adabin nafsi lit talib wa min alzami adabin nafsi lit talib yana daga cikin abubuwa na ladabi wanda suka lazimtu ga ɗalibin ilimi ya ce ta hallihi bil muruwa ka adauta shi da muruwa da mutunci kada a same ka ɗalibin ilimi ba ka da mutunci kada a same ka ɗalibin ilimi kana abubuwa irin na yan fali same ka kai ne a gari ka zo nan ka hayo moto ka yi menene ko kuma irin ka zo da kacoci ko kuma ka zo da katon takalmi ko kuma ka zo abubuwa wanda suke nan ba na mutunci ba wanda dai kawai he irin yan wiwi suke yi ko kuma yan shaye-shaye ko kuma makamancin haka to kada a same ka ɗalibin ilimi kana neman ya ce wa ma ya hamilu alaiha da dukkan abin da zai cancanta maka samun wato abin da ya shafi mutunci ka ringa zauwa da shi wata ya ce watanakubuhu hawarimuha allati tukhillu biha sannan dukkan abin da zai zamanto ya taba ma mutunci to ka nisance shi kada ka kai kanka zuwa ga wannan yace ka halqal lihiya kamar ka za a same ka kana ɗalibin ilimi kana aske gemu daga an same ka aka zo ka ce a gyara ne kake yi waye da waye kana wannan to wannan a aske gemu haramun ne kamar yadda muka sani babu wani wato wata magana ina wannan bai dace ga ɗalibin ilimi yayi ya ce au kasaratul iltifat fi tariq ko a same ka akan hanya kana tafiya kana ta waiwai kana ta waiwai kana kana ɗalibin ilimi da littattafai kana ta waiwai ka gani ta za a yi ba lafiya ka gani ko to ka a same ka wannan malam ya ce ka yi ta yi tahiya kana yi waiwai kana ta waiwai ko kuma au maddin rijilaini bi majamma'in nasu min gairil haja ko kuma ka zo majalisi na karatu ka meke kawahuwan ka zo ka meke kawahuwa kai wani zama wanda dai bai dace ba wanda babu ladabi wato a tare da wannan zaman na karatu kenan duka wannan bai dace ga ɗalibin ilimi irtifatu fi tariq ya same ka kawai kowa in ka zo huta misali ka tsere bai wani da dama ko za mu makaranta wallahi sosai ba hana ka ba kai gaisuwa ta mutunci kai gaisuwa ta mutunci amma irin wannan duka bai dacewa kenan shi ma kuma ka ringa ladabi a wajen majalisi inda ka zamna wajen mutane ba da rura ba ta sa ko kawai ka ta gaji ko kuma wani mai kada ka meke kawa gaban su yace ausu hubatul arazil wal fusaq wal mujani wal mujani wal batalin yace ko a same ka kana abokantaka da arazil wal fusaq kaskantattun mutane da fasikan mutane da wanda suke wato lalatattu 'yan iska wanda albatsalin wanda bisan ba abin da suke basu da kumyaye su ga kowace magana saboda a mutane da akwai su irin kaskantaccen mutane wane wane kasa menene wancan sha'iri yake cewa anil mar'i wa absir qarinu fa kullu qarinin bil muqarin yaktaji idan aka zo gari ko aka tambaya ana neman ana neman ka misali wani ya zo ya ce Allah wani muke ne wace a kai je ka bari mu tabo maka alo wiji tupac da Allah ina wannan tripac ashe kai ne tripac to kaga tun daga nan sunan ka ma koma tripac kuma suwa suke neman aka ga musu wizi su wato lilwan su wane ne an ce aje a ganka a area an ce aje waccan waye da waye duka dai abokan nan to tun daga nan ka san su waye kenan ka san mutuncin wane ne to kai ɗalibin ilimi kamata yayi in aka zo ana neman ka ce wane a a nemo su ustaz a nemo masha Allah su ustaz kai da kaji an fara su ustaz kai wallahi a mutumin sai hankali ce wane ne kake nema ce habibu kai a habibu wani habibu a kai kai ka ce shekul islam kaga tun daga nan ka san kwata-kwata wato kenan wato mutumin nan akwai wato abin da ya shafi alkhairi a tare da shi sunan kama ya koma irin sunayen su ibn taymiya kenan dole ka zamanto kana abutaka da mutanen kirki ba wanda suke kaskantattu ba ko fasikai ko wanda suke wawaye wanda suke idan ka ce mujan wanda dai kawai yan iska kana iya ji yan iska ko wanda suke gayin magana ta banza ta alfasha wadda ba burki duka irin wannan wato ana yi ya ce au musara atil ahdasi wa siga ko kuma a same ka akan titi kuna kokowa da yara ka ringa kama yara kawai ana kokowa ka janyo wannan da kari ka biyo ya biyo ka ka tsere kaza da kaza ba ce ba ka yi wani waye da waye amma a same ka a titi ko a ce abokanka yan fale ne a zo wannan ba a ce ba kuma in ka ga wasu yan fale ko kuma wasu anguwa ko wanda kawai kakka musu sallama wannan zaka musu sallama yana daga cikin ladabi yanzu yau in ka zo ka musu sallama assalamu alaikum gobe ka musu assalamu alaikum shikenan kai za a fara ganin mutuncinka in aka kwana biyu sai kaga wani ya lallabo ya kewaye ya ce wani da Allah ya za'a ni karatu wallahi nake so sosai kuma ban san bayani zan yi sai ka gani ka shiryar da shi shi ma ya dawo ka ci karhin su amma idan ka zo kawai Allah ya kai kai wai za rubin maru kira ma kawai ka wuce ka ai matsala ne sai ka zo kai ba ai ba da'awa kuma ba ai ba wato wannan kuma ba a ce ba dan kawai dai wannan kuma ka ringa zama cikin sa kawai kai ai ai hikima ce daga da'awa sai ana shiga cikin wa'annan saboda duniya kai ana gama da su to wata ran ka a gama da su kai sun gama da kai saboda anil mar ila ta asal wa absir qarinu kai karanta kada intikhab as-suhba as-salihah dan insha Allah nan zan mu tsaya Allah subhanahu wataala ya shiga fata abin da muka daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in